أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه إن شاء الله wannan karatunmu na alburda za mu tora daga inda muka kwana za mu tashi fasaru sani fi tahziri min hawan nafsi fasali na biyu zai yi magana akan tsawatarwa gargaɗi daga bin son zuciya imamul busairi radiyallahu ta'ala anhu zai fara babinsa na biyu na wannan littafin ko a ce fasali na biyu a kan za mu ce ilimi na sufanci wannan babin gaba ɗaya yana magana ne akan ilimin sufanci kamar yadda dai muka sani sananne ne da yawanci malamai sukan haɗa rubuce-rubucensa da sufanci kafin ka shiga fage ne ban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ka fara tsarkake zuciyarka daga barin bin son zuciya tukunna in an faɗa abu sai ka gane daga cikin mutanen da ba su damu da tsofanci ba ko ba su yarda da shi ba to saboda son zuciya ne ya yi musu kakagiya sai ya zamto idan aka faɗi wani abu na darajar annabi sallallahu alaihi wa sallam sai su rika ganin abin ma ya yi yawa sai su rika cewa an ma wuce gona da iri to duk wani rashin kyan zuciya ne abubuwa biyu ne ko ya zama jahilci ko ya zama son zuciya menene son zuciya a su waliye wanda suka yi hidima wa addini suka tarbiyyantar da mutane suka tsarkake mutane Allah ya ba su darajoji da mabiya jama'a duka suna son su saboda haka su kuma masu son zuciya sai su rika yi musu hassada saboda son zuciya duk wannan zagin waliyai da suke yi ba wai suna zagin su ne don sun yi musu laifi ba a'a soyayyar da ake wa waliyai ake girmama su a daina son waliyan a daina girmama su su a dawo su din ana son su ana girmama su so da shi yasa zai kawo maka magana akan sufanci saboda abubuwan da za a maka su amfani ka kai gyara zuciyarka haka yawanci littattafan ma fikihu in ka ɗauki irin su ibn ashir za a ga ya fara maka da sufanci idan ka ɗauki irin su hata littafin nahawu na zama da imuridi za a ga farko yakan ɗauko wasu ilgazat na tasawuf ya gaya ma saboda ka gyara zuciyarka haka dai yawanci da tafai irin wannan misalan suna da yawa a ya fara da haka fa inna ammarati bi su'i mattazat min jariha bi naziri kaybi wal harami yace fa inna ammarati yana magana akan zuciya fa inna ammarati hakika ita ce take yawan umarta ta take yawan bani umarni bisu'i da mummunan aiki matta azbata wa azantuwa ita zuciya min jahaliha saboda jahilcin ta bi naziri shaibi da gargadin nan irin na furfura wal harami da tsufa eh ita da zuciya ko da yaushe eh kamar yadda ko a ce nafsu kamar yadda Qur'ani yake faɗa wa ma ubarri wa nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimar rabbi to innan nafsa la'ammaratun bisu to wannan karatun ya ɗauko maka na alqur'ani to fa inna ammarati ita wannan nafsun da Allah yake faɗa Qur'ani innan nafsa la'ammaratun bisu to fa inna ammarati hakika ita ce take yawan umarta ta bisu idan mummunan aiki matta azat bata wa azantuwa min jahiliya saboda jahilcinta bi naziri shaibi da gargadi irin na furfura wal harami da tsufa wala a'addat min al-fi'l al-jamir qira bayfin alam mabira'si ghayra muhtashimi wala a'addat min al-fi'l al-jamil qira bayfin alam mabira'si ghayra muhtashimi wala a'addat ita wannan nafsu wanda take umurtan mutum da mummuna aiki wala a'addat qira ba ta tanadar gara shine qira abincin da za a ba wa bako shine abincin bako shine kira wala addat kira ba ta tare da garar bako min alfi'il aljamil na aiki mai kyau baiti shi wannan bako alamma bi ra'asi wanda ya sauka a kaina gaira mahutashi ba mai jin kunya bane yana nufin furfura eh shine wala addat ba ta tanadar kira abincin gara garar bako min alfi'il aljamil da aiki mai kyau daifin alamma bi ra'asi bakon da ya sauka a kaina gaira mahutashi ba mai jin kunya bane ma'ana na nufin dai furfura ita furfura ba kuwa ce saboda mai asalin kan mutum gashin da ya fara fitowa shine baki sai an yi shekaru gashin da ke kan mutum baki ne daga baya sai a samu wani bako na farin gashi ya fito saboda haka to shi wannan farin gashin idan ya sauka a kai idan ya sauka a kai shi wannan farin gashi idan guda ɗaya ya zo abin da aka saba a al'ada idan bako ya zo to ya tafi to shi kuma farin gashi idan furfura idan guda ɗaya ta zo bayan kwana biyu uku bayan wata biyu uku a madadin tun da bakuwa ce ta tafi shi kenan sai ta sace gayyato wasu bayan wani lokaci ba sai ta sace gayyato wasu to shi ne yake siffanta cewa irin bako nan da baya jin kunya a madadin bako in ya zo ya tafi in bakon kuma ya zo ma sai ya kore dan gida ma'ana shi bakon shi ne farin gashi idan ya zo sai ya kore bakin gashi wanda bakin gashi asalin gidan nasa ne shi yasa ce baishin wannan ba ko alama bi ra'asi da ya sauka kai na gaira mahutashi ne ba mai jin kunya bane law kuntu a'lamu anni ma uwaqiruhu katamtu sirran badali minhu bil katani law kuntu a'lamu anni ma uwaqiruhu katamtu sirran badali minhu bil katani yace law kuntu a'lamu da a ce na sani a ce na sani hakika cewa shi wannan bakon da ya sauka kai na ba mai jin kunya bane ko ba tafiya yake yayi zai ba shine lokuntu alamu da a ce hakika na sani eh an nema uwaqirhu da ban girmama shi ba eh shine lokuntu alamu da na sani an nema uwaqirhu da ban girmama shi ba katamtu sirra da na boye sirri badali da ya bayyana gare ni shine badali minhu wanda ya bayyana gare ni minhu shine wannan furfura din bil katani da abin rinawa ita wannan katani abin rini a hausa suna ba ta fassaroni daban-daban a zaure katani wasu suna cewa makasa makasa wani abu ne wanda masu rubutun qur'ani ana hada yambali da shi yambali irin ta wadatar rubutun qur'ani kuma idan mutum ma ya cire shi ya cire shi hannun sai kan yi baki irin wata ciyawa haka mai dan fure kala kala da take fitowa a gindin shuka sai ta kashe wannan shuka to shine mu a Hausar muna ce mata makasa to akwai kuma wanda suke ce mata kuma ko bambancin Hausa ne ko wani abu ne daban akwai wanda suke cewa kuma duk kudici kudici amma ita wannan katanin nan makasan nan da muka yi bincike a kanta gaskiya abin da bincike ya nunawa a ita wannan kalmar katani mu dai a kamar wuraren mu ana fassara ta da kuduzi ko a ce makasa amma abin da kamar ya bayyana cewa ita wannan wannan katanin nan a ta sha bamban kusan kowane yanki nasu daban kowane yanki nasu daban idan kai bincike a YouTube ka duka rubuta katanin nan za ka ga abin da za su baka sabanin abin da aka saba fassarawa ne to ina tsammanin akwai bambanci tsakanin nahiyoyi eh wata nahiyar in sun ce katani ga abin da suke nufi wata nahiyar in sun ce katani ga abin da suke nufi amma dai duka kowane kowane bincike ma zaka zaka samu tsiro ne wanda kuma ana rini da shi eh law kuntu a'lamu da na sani anni ma uwaqiruhu da ban girmama shi ba katamtu sirran da na boye sirri badali da ya bayyana gare ni minhu shine wannan furfura bil katami da abin rinawa malli biraddi jima'ihim min gawayatiha kama turaddu jima'ul kailu bil jini malli biraddi jima'ihim min gawayatiha kama turaddu jima'ul kailu bil jini kailu bil jini yace malli wannan baitin zai gaya maka irin irin tsanani da cutarwa irin na san zuciya cewa rikicin zuciya ya fi rikicin waje eh to malli birat jima'i waye zai taimake ni shine malli waye nake da shi wanda zai taimake ni birar imahi da juyar da dokin son zuciyata min gawayatiha daga batarsa shi dokin son zuciyata in ya bata waye zai taimake ni min dawo da shi kama turaddu kamar yadda ake juyo da jimahul kaili rikitaccen doki bil lujini da linzani kaga ce kamar linzani na kusan hausa ne a wannan baitin abinda za mu fahimta shine idan wata matsala ta same ka ta zahiri wannan yasa ilimin sufanci ya fi kowane irin ilimi daraja da amfani idan matsala ta same ka ta zahiri to za a iya taimakon ka idan baka da kuɗi za a iya samu wani ya taimake ka ya baka kuɗi idan rashin lafiya kake fama da shi za a iya samu wani ya taimake ka ya baka magani ko a kai ka wajen likita idan rauni kai a jikinka za a ce maza maza a tafi da shi kemis ko asibiti wannan rikicin zahiri kenan amma idan zuciyar mutum ne ta ɓaci fa yaya za a yi shi kaɗai zai ta kwankwaɗar masifarsa kuma ta da mutane za su gane cewa dole mutane sai sun rike waliyai sufaye bayan Allah wanda suke da ilimi na gyaran zuciya a zauna lafiya dole sai an rike su abin da mutum zai gane shi ne idan mutum ba shi da lafiya ko kuma lokacin da ake rashin lafiya ake zazzabi ake malaria insha Allah in ka je asibiti layin yan malaria sai ka samu an kwantar da kamar mutum hamsin wanda malaria suke yi to in Allah da za ka samu kamar arba'in ko sama da arba'in duka warkewa za su kowa zai warke a sallame shi koma gida za ka samu kamar arba'in warkewa za su amma idan ka je kurkuku layin barayi aka ce ga barayi guda hamsin an sa su a kurkuku to su kuma abu ne mai wahala bayan an sallamo su a kurkukun nan ka samu mutum ashirin daga cikin su wanda za su daina wannan satar wani ma daga nan in yi shiga zai samu wanda za su kara masa kos za su kara masa kos watakila shi dan yankan aljihu ya iya ko dan abu kaɗan in ya je sai hadda yan fashi da ya je sai mai kai ya ce ai kaza na yi suke to kaga mu kuma kaza muke a nan sai ƙara samun ci gaba saboda haka duk abin da yake na zahiri ana iya taimakon mutum amma duk abin da ya shafi lalacewar zuciya to mutum shi kaɗai yake kwakwadar bala'insa sai dai in ya kama waje kuma su taimake shi shine malli waye zai taimake ni ina fatar an fahimci wannan baitin wannan baitin yana na ishara ce cewa a lalacewar zuciya matsaloli da za a fuskanta a zuciya ya fi matsalolin da za a fuskanta na zahiri malli waye zai taimake ni bi radda timahin da juyar da dokin son zuciya ta ninga waya ta daga batansa waye zai taimake ni kama turaddu kamar yadda ake juyar da jumahul kaili rikitaccen doki bil lujumi da linzami in doki ne rikici na zahiri za a kama shi a janyo shi da linzami amma in dokin son zuciya ne sai lalace shikenan karshe sai ya halakar da mutum ina fatar an fahimci wannan baiti kamar yana da dan wahala fala tarun bil ma'asi kasra shahawatiha inna da'ama ya kawwi shahawatan nahani falatarum bil ma'asi kasra shahawatiha inna da'ama yuqawwi shahawatan nahani Imam al-Busairi radiyallahu ta'ala anhu yace maka falatarum kada ka nemi kasra shahawatiha karya sha'awar rai bil ma'asi ta hanyar yin sabo eh ba a karya sha'awar rai ta hanyar yin sabo abin da yake gaya maka shi ne duk lokacin da ranka ta nuna maka cewa kai abu kaza kana son wannan abun kuma wannan abun ba shi da kyau to yin wannan abun ba zai sa ran ya zama ta gamsu ba shi ne abin da yake nufi idan ranka tana son wani mummunan abu kar ka ce bari ka mata ka huta a'a in ka mata yau gobe ma yadda shi tana so jibi ma yadda shi tana so yanzu idan ka tsara masu shaye-shaye masu shaye-shayen mayagun kwayoyi da sauran makamantar irin wani abu idan ka tara su kusan saba'in cikin ɗari nasu daga waje ne haka kawai mutum yana zaune sai zuciyarsa ta ce ka sha wannan ƙwayar sai ce to bari ya sha ya ji yaya take ne da yawa wai daga gwaji daga gwadawa bari in sha in ji yaya take shi kenan daga nan in ya shayo gobe sai ya nema jibi sai ya nema shi kenan karshe sai ya zama addicted wanda in ya fito ma zai yi baya gani sosai in ba ya sha ba to abin da imam al-busari ke gaya maka cewa kada ka yi wa ranka abin da take so mara kyau da zummar wai za ka gamsar da ita a'a in kai yau sai ta ce gobe ma tana so in kai gobe jibi ma tana so gata ma tana so shine balakahum kada ka nemi kasara shahawati ha karya sha'awar rai bil ma'asi ta hanyar yin sabo to ga amsa za ta fito yace inna da'ama domin shi abinci yuqawwi shine yake karfafa shahawatin nahani sha'awata mai hadama duk lokacin da kaga mutum yana hadama yana ta cin wani abu to cin wannan abin ne yake kara mara hadama yanzu idan aka dauko abincin da mutanen China za su ci sifanti wataƙila in aka baka in ka ci kai kai amai wataƙila abin da kai zaka ci anan kana santi in aka dauki dan wata nahiyar aka bashi in ya ci shi ma sai yayi amai saboda ni bai saba da wannan abincin ba to shi ma aikin sabo haka yake da aikin saban da baka saba ba baka taba yi ba sai ka rika jin sa babu dadi sai ka ji ma babu ma sha'awa to amma daga zarar mutum yayi wannan saban to kuma sai saban ya ta shiga jikinsa shine inna da'ama shi abinci yuqawi shine yake karfafa sha'awatin nahani sha'awa irin ta hadamamme duk lokacin da ga mutum yana hadama yana cin abu hannu baka hannu kwariya to ya san dadin sa ne ya san amfanin sa to shi ma sabo haka yake duk lokacin da ga mutum ya dage a cikin wani sabo to ya san amfanin wannan saban ne saboda haka yace fala tarun kada ka nemi kasra shahawati ha karya sha'awar rai girma a ta hanyar yin sabo illa da'ama saboda shi abinci abinci yi kawai shi yake karfafa sha'awatin nani sha'awar mai hadama mai can sa kenan wan nafsu kaddifi in tuhmilhu shabba ala hubbir rida'i wa in tafdimhu yanfadini wan nafsu kaddifi in tuhmilhu shabba ala hubbir rida'i raba'i wa in tafdimhu yanfadini yace wan nafsu zai sake baka misali cewa wanda yake yin sabo shi ya san dadin sa saboda karka ce bari in gwada in ji yaya yake wannan su ita rai ka kamar jariri in su humilu idan aka bar jariri shabba sai ya girma ala hubbin rida'i a bisa san tsofo idan ka bar jariri kace ba za ka raye shi ba to sai ya girma yana so ya rika tsofo ya rika shan nono shi ne wannan su ita rai tasdiki shi ne wannan su ita rai in to kaddifili kamar jariri ne in to milku idan aka bar shi shabba sai ya girma ala hubbin rada ibn san tsofo wa in tafdihu idan aka yaye shi yan fadin sai ya rai sai sai ya rayu a ita ran mutum kamar jariri ne da a ce jariri ba za a yaye shi ba to har ya girma zai zama yana so ya rika shan nono amma idan aka yaye shi yana ta kuka yana jin ba daɗi to shi kenan daga ba kuma aka baka ce zo ka sha nono ma sai ga kamar wasa ake masa sai kama dariya to ita ma rai haka ta duk lokacin da mutum ya saba da wani abu marar kyau to sai ya zama baya son rabuwa da wani abu amma da zai iya yage wannan abun a jikinsa tun yana jin ba daɗi to a hankali zai iya zuwa kuma ya rabu da abu shi ne abin da yake nufi anan to kuma haka dukkan wasu ɗabi'u na rai take ita rai kamar jariri ne abin da ka rene ta akai haka za ta tashi idan aka reni rai akan ibada sai zama ba abin da take so sai ibada idan aka reni rai akan munanan ayyuka sai ta ji ba abin da take so sai wannan munanan ayyuka eh fasare hawa hawa hazir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusni aw yasmi فصرف هواها وهاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي yace fasrif hawaha fasrif ka juyar da hawaha abin da zuciyarka take so na mummunan aiki shine fasrif hawaha ka juyar da abin da ranka take so na son zuciya na mummunan aiki wahazir ka ji tsoron an tuwalliyahu ka jibintar mata da al'amarinka ka ji tsoron ka miƙa ragamarka a hannun son zuciya shine wahazir ka ji tsoro an tuwalliyahu ka jibintar da lamarinka a hannun son zuciya a ce duk abin da zuciyarka take so sai ka yi wane ya maka kaza saboda haka ranka ya ɓaci sai ka ɗauki mataki to ka kiyaye irin wani abu in dai zuciyarka ne ta ce ƙi kaza to ka tsaya ka ba hankali shine fasarif ka juyar da hawaha abin da zuciyarka take so wa hazir ka ji tsoro an tuwalliyahu ka jibintar mata da lamari ka ji tsoron a ce duk abin da zuciyarka ta shiya ma haka za ka yi sai ke gaya maka dalili innal hawa haƙiƙa son zuciya ma tawalla duk abin da ta jibinta shine ma tawalla duk abin da ta jibinta yusni takan halakar da wannan abin ne au yasni ko kuma ta aibata shi duk abin da ya zanto son zuciya ce ta jagorance ɗayan biyu ne ko hallaka ko kuma aibatawa shine zubar da mutunci mutanen da suke sata kaga sun jibantar wa kansu ne son zuciya zuciyar ce take su ɗauka sai suke ɗauka amma ƙarshe za ka samu ɗayan biyu ne in ma su halaka shine a kama su a kashe su ko a harbe su auye su ko kuma ya zanto an aibata su shikenan mutum ya zama ya zama kamar shagga kullum yana daji kullum yana daji yana tsoron ya shigo gari a kama shi kuma in ka kalla ma in dai son zuciyar ne kusan duk bima yake haɗawa innal hawa hakika son zuciya ma ta walla duk abin da ta jibinta yusmi takan halakar da wannan abin ne au yasmi in kana so wannan au din sai ka ɗauke ta da ma'anar wa au yasmi ta kuma aibata abin sai ka samu an aibata shi kuma a ƙarshe dai ya riga da ya halaka ko da a zahiri ba a kama an halakar da shin ba to dai a ƙarshen dai za a ga yanayin rayuwar ya fi nuna cewa an halaka imamul musa radiyallahu ta'ala anhu ya ce maka wara'iha wa hayfil a'mali sa'imatan wa in yastahalatil mar'a fala tasmi fala tusmi wara'iha ka kiyaye ranka shine wara'iha kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ka kiyaye ranka kamar da kake kiyaye awakinka da dabbobinka to wara'i haka kiyaye zuciyarka wahaya sa'imata ita ne kiwo ce shine sa'ima amma yawanci a zaure sun fassara mana cewa mai kiwo ce dore akwai dabbobin da ake ce musu dore shine dore shine idan damana ta yi aka gama amfanin gona akan kunce dabbobi tun daga gida su ta kiwo da kansu su je su dawo shine awaki dore awaki ne masu kiwo amma ba wanda yake kora su ba kawai za a kunce suna daga gida su fita kiwon da kansu ce su dawo to wara'i haka kiyaye zuciyarka wahaya sa'i mata ita wannan zuciyar mai kiwo ce irin kiwo na dore til a'mala cikin ayyuka tunda ita kadai take tafiya yau ita ce tana son kaza gobe ta ce tana son kaza shine sa'ima zaka samu su shiga can su fita can to ita ma zuciya sa'imatan ne mai kiwo ce dore fil amala cikin ayyuka da aiki mai kyau da mara kyau kowanne ne da shi tana so ta yi da abin da ya kamata a so da wanda bai kamata a so ba duk da shi tana so to shi ne abin da yake gaya maka wa in hiya istahalatil mar'a wa in hiya idan ita ran naka istahalatil mar'a ta daɗaɗa maka makiyaya fala tas fala tusmi kada kai kiwo a gurin mar'a na makiyaya ne Allah zai akarajal mar'a kana Qur'ani to wa in hiya idan ita ran naka istahalatul mar'a ta dada da maka makiyaya to fala tasmi kada kai kiwo a gurin ta ce ga wata harka in an yi ta za a samu kuɗi za a samu kaza za a samu kaza to kar kai kiwo ka tsaya ka ba harkar tukun ka gani yaya kama hassanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri anna summa fi dasani كما حصلت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسل zai gaya maka kam hassanat lazzata kam sau da yawa lazzata jin daɗi hassanat lil mar'i yakan kyautatu ga mutum qatilatan ashe wannan jin daɗin mai kisa ne sau da yawa za ga mutum yana abu yana jin daɗi yana harka yana samun kuɗi a ƙarshe sai ya zo ya rasa rayuwarsa saboda mummunan aiki ne shine kam sau da yawa hassanat lazzatan lazzatan abu mai daɗi hassanat lil mar'i yakan kyautatu ga mutum ya masa kyau qatilatan shi wani abu mai kisa ne shine bin son zuciya min haythu lam yadri ta yadda mutum bai sani ba anna summa ashe guba ne fiddasani a cikin romo wannan mummunan aiki da mutum yake yake jin daɗi ashe guba ne a cikin romo an samu abu mai daɗi an sa guba mai ci yana jin daɗi ƙarshe wani abu ya kashe shi to duk wani mummuna aiki haka yake mai yin sa a lokacin kace ya daina masu ga in ya daina shi ne zai ci wa ka shadda sa'isa min jiwa'in wa min shira'in فرب مقمصة شر من التقن وكشد سائسة من جوء ومن شبع فرب مقمصة شر من التقن تو daman kamar yadda muka faɗa a farko shi wannan fasalin wannan fasalin gaba ɗaya tasawufu ne yana magana ne akan gyaran zuciya to waka shadda sa'isa ka ji tsoron makirci min ju'in wanda wannan makircin yana cikin yunwa ita son zuciya takan kalli inda mutum ya dosa da ta bullo masa ta wannan abu to waka shadda sa'isa ka ji tsoron makirci min ju'in wanda yana cikin yunwa idan mutum yana cikin yunwa to abin da zuciya take saka masa na mummunan aiki daban wa min shuba'in shi ma nan wa kashar da sa'isa ka ji tsoron makirci wa min shuba'in wanda yake cikin koshi idan mutum ya ci ya koshi ma to irin makircin da zuciya take shirya masa daban idan kana talaka baka da ko sisi irin sharrin da zuciya take shirya ma daban sai zuciya ta shirya maka cewa duk shugabanni ma duk azzalamai ne duk macuta ne sai ta shirya maka cewa duk masu kuɗi ma macuta ne kai duk wanda gani a kuɗi kuɗi ma macuci ne ko ka ce ma shi yake yi shi kenan sai zama kai duk wanda zai shi da kuɗi kawai macuci ne azzalimi ne sai ka mun da zo kowa to mutumin da talauci ya dame shi to shi ma irin makircin da son zuciya ta yake shirya masa daban sannan wanda ya ci ya koshi ma mawadaci ne shi ma abin da makircin zuciya take shirya masa daban wataƙila ma ce ai shi talaka ma ba shi da hankali ma hukaci ne saboda haka shi son zuciya baya barin mutum in kai talaka ne son zuciya ba zai barka ba in kai ne arziki ne ma son zuciya ba zai barka kuma kowa zai bullo masa ne ta inda ya fusa ya mu dama dama farubba makamasatin sai ce amma fa farubba saudewa makamasatin yunwa sharrun ita ce tafi sharrin mina tukani daga cika ciki da abinci eh duk da haka dai wadatar tafi talauci na fi sharri to wannan shi ne abin da za mu fuskanta kenan a farko a wajahi na ruga amma idan muka dawo sannin da shi ne wannan littafin yake magana akan shi ne tasawufu shi ne wa kashar da sa'isa ka ji tsoron makirci min ju'in wanda yake cikin yunwa shi ne karancin ibada idan mutum ya zama rago wajen ibada to son zuciya ne ke rinjayarsa shi kenan kana so kai sallah sai zuciyarka ta ce ka gashi fa ana sanyi kuma ka tashi kai alwala sai sanyi ya kama ka to shine min ju'in dinan yin wannan yana nufin karancin ibada saboda haka mutumin da ya zamto mai karancin ibada to shi ma akwai da zuciya take yi ta halakar da shi shikenan kullum zai zama baya son ibada wa min shiba'in sannan kuma akwai ma kirki a cikin koshi shine yawaita ibada idan mutum ya yawaita ibadar nan ma zuciya shedan sharrin shedan da sharrin zuciya ba zai baci ba shikenan sai riya ta shiga sai ya rika yi dan a ce shi ne waliyi wane ko shi ne kuɗi wane ko riya ta shiga shi kenan sai ya zama ana ta ibadar amma ba dan Allah ba saboda ka kowa sai ya kula in kai ba gwanin ibada ba ne to ka da kyau ka kabu da kyau son zuciya ne ke hana ka wannan ibadar in kai mai ibadar ne ma sosai to sai ka kula mata kun shin ibadar nan dan Allah kake yi shin wannan ibadar ma dan Allah kake yi tuku to shine sai ce amma duk da haka farun ba maka masatin sau da yawa yunwa mana karancin ibada mutum ya zama ba shi da ibada tsoron sharrun shi ya fi sharri min tukami daga yawaita ibada ma'ana anan abin da yake nufi ibada ko dariya za ta shiga ciki ko dariya za ta shiga ciki da wasu abubuwa na san mukamai kana ta ibada ne don ka zama wali ko don ka zama kuɗi ko don ka zama gauti ko don ka zama fardi to kaga duk wannan ibadun da mutum yake dan ya taka wani mukami to kaga a ka'ida ta sufanci ibada sai yana yi wannan mukamin ne to amma duk da haka gwara mutum ya zama mai ibada ko da za a samu riya a ciki ko da za a samu riya a ciki to gwara mutum ya zama mai ibada shine farubba maka masajin sau da yawa yunwa shine karancin ibada sharrun shi ne fi sharri mina tukabi daga cika ciki da abinci daga yawan ciki ma'ana ibadar dai tafi واستفرج الدم من عينك دم تلأت من المهارم والزم حلية الندم واستفرج الدم كزبر ده هواي من عين دغ إدانيا كدم تلأت دتشك من المهارم دغ أبوه نصابه أنا كي كوكا سبولة دولم الله شيني واستفرج الدم كزبر ده هواي من عين دغ إدانيا كدم تلأت دتشك من المهارم دغ أيوكا نصابه والزم حلية ka lazumci ƙona zuciya an nadami irin na mai nadama ma'ana ka rika yin nadama kan munanan ayyukanka to a haka za ka kai labari eh shine warzan ka lazumci hilyata ƙona zuciya an nadami na mai nadama wa kalifin nafsa wa shaytana wa asihima wa inhuma mahabaka nuha fattahimi wa kalifin nafsa wa shaytana wa asihima wa inhuma mahabaka nuha fattahimi wa kalifin nafsa imam al-busair radiyallahu ta'ala anhu yace ya kai dan wannan baka shawara wa kalifin nafsa ka saba wa nafsu abinda zuciyarka take so na mummunan aiki ka saba mata wa shaydana kuma ka saba wa shaydan wa asihima waɗannan su biyun da san zuciya da shaydan wa asihima ka sabe su saboda anan sufaye suna da wani abu sufaye suka ce abin da yake halakar da mutum abu biyu ne shedan yana halakar da mutum son zuciya ma yana halakar da mutum me ya halakar wai shedan zai shiga ya kawata maka abu a zuciya shi kuma son zuciya shine abu kaza daidai ne amma idan na bi wannan abin da yake daidai akwai ni kuma abin da nake yi ba kuma ba zan same shi ba saboda haka suka ce waɗannan abubuwa guda biyu su suke halakar da mutum farko shedan na biyu kuma son zuciya suka ce idan kace iya shedan shi yake halakar da mutum sai ka ce to shi kuma shedan din kafin ya halaka ne ya halakar da shi mai halakar da shi son zuciya ne wata bukatar sa yake da ita wanda in ya bi daidai din yana ga bukatar za ta samu matsala to shine wa kalifin nafsa ka saba wa son zuciyarka cewa ga gaskiya ta zo amma in ka bi ta za ka samu matsala ko in ka bi ta za ka rasa kaza ko in ka bi ta kai hanyar abincin ka ba wai shaidana kuma ka saba wa shaidan wa asiki masu biyun nan ka sabe su wa ilhuma idan waɗannan su biyu shedan da son zuciya mahabakan nusha suka tsantsance maka nasiha suka maka nasiha tsantsa tattahi to ka tuhumci wannan abun kar kai gaggawari wala tudhi minhuma kasman wala hakaman fa anta ta'rifu qaid al-khasmi wal hakami wal hakami wala tudhi minhuma kasman wala hakaman wa fa anta ta'rifu qaid al-khasmi wal hakami Imam al-Busairi radiyallahu ta'ala ya ce wala tubi minhuma kada ka bi kowanne daga cikin su khasman abokin rigima shine shedan inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa to shine wala tubi minhuma kada ka bi kowa daga cikin su khasman abokin rigimar ka shine shedan wala hakaman ko kuma mai hukunci shine zuciya ita za ta hukunci sai ai kaza to kada ka bi abokin a cikin wani ba wanda fa za a bi abokin rigimar ka kaga in ya faɗa abu kai kai ma ka sani yace fa anta yace kai fa ya kai dan uwa ta'arifu kai da alqasi ka san makirci fa na abokin rigima mutum ne kuna rigima da shi yana so ya ga bayan ka ai ka san duk wani makirci zai iya shirya maka to shine shedan wal haka ne kuma ka san ka san makirci irin na ne hukunci shine san zuciya wanda ko a zahiri ma alhakami shine mai hukunci a zahiri ma alhakami masu yin hukunci shine kamar ka ce alƙalai lauyoyi 'yan sanda a zahirance maka kalli irin makircin da suke da shi shi ne to in baka san in baka san waɗannan abokan naka suna da rigima ba to ɗauko na zahiri da ka sani fa an ta kai ta'arifu kai dal kasmi ka san makirci irin na abokin rigima in kuna rigima da mutum yana so ya ga bayanka ka san irin matakan da yake ɗauka don ya ga bayanka to shi ma shi dan abokin rigimar ka ne sai ka auna ka gani wal haka ne kuma ka san makirci mai yin hukunci ma'ana ka san makirci na zahiri ma na sojoji da 'yan sanda da lauyoyi da sauran wanda suke da alaka da shari'a ka san sun iya makirce makirce kala kala to tun da ka san sun iya makirce makirce kala kala to zuciyarka su ne wannan abubuwa astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi nasalan ladhi uqmi astaghfirullah ina neman gafarar Allah min kaulin daga faɗi da nake yi bila amalin ba aiki kaji fa saboda tawari laqad nasabtu bihi nasala haƙiƙa na danganta da bihi da wannan aikin nawa da wannan faɗin nawa da zai hukumi ga wanda baya haihuwa in ka ɗauki wannan faɗin nawa kamar wanda baya haihuwa ne nace ga ɗansa kaga ai abin da yake faɗa sai shine laqad nasabtu bihi haƙiƙa na danganta da shi nasalan da da zai hukumi ga wanda baya haihuwa eh na danganta da ga wanda baya haihuwa to kaga yana nufin dai abubuwan da yake faɗa iya baki ne amma dai wannan tawadi ne da bayin Allah wanda ba sa so su ce su kaɗai suke bin Allah eh shine laqad nasabtu bihi haqiqa nasabtu na jingina bihi da wannan fadin nawa nasala da lizi hukumi ga wanda baya haihuwa amaltu kal khaira lakin ma atamartu bihi walastaqamtu fama qawli lakastaqimi amartu kal khaira imam al-bukhari radiyallahu ta'ala yace amartu kal khaira na umarce ka da alkhairi eh amartu kal khaira wannan ma na ga yace ya ce kairu wanda ke da bugun mana gida gyara kairan kamar kaira ya fi kyau eh amartu kal khair saboda sai ya zama mafuli na biyu na amartu amartu kal khaira na umarce ka da alkhairi wanda bugun sa kairu ne ya gyara eh kuma da shi fata kaira amartu kal khaira na umarce ka da aikin alkhairi lakin sai dai da abin yake ma'atamartu bihi ni ban umarci kaina da shi ba shine ma'atamartu ban umarci kaina ba bihi da wannan aikin alkhairi wa mastaqamtu ni ma ban samu istiqama ba shine wastaqim kama umirta shine daidaito akan hanyar Allah eh wa mastaqamtu ni ma ban samu istiqama ban daidaita ba amma qauli laka menene amfanin fadi na gare ka istaqimi cewa kai din ka daidaita ni ma ban bi hanyar daidan ba kuma me amfanin fadi na cewa kai ka bi daidai wala tazawwattu qabla al-maut nafilatan ولم أصل سوا سوى فرد ولم أصمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرد ولم أصمي yace wala tazawwatu ban yi tanadi ba shine daga zadu ne wala tazawwatu ban yi tanadi ba nafilatan na aiki na nafila qabla al-maut kafin mutuwa ban tanada ayyukan nafila ba walam usalli ban yi sallah ba siwa fardin in ba sallah ta farilla ba walam asmi ban yi azumi ba siwa fardin in ba na farilla ba wannan siwa fardin din sai zama yayi tanazu'i kenan sai ka ce walam usalli ban yi sallah ba siwa fardin in ba sallar farilla ba walam asmi ban yi azumi ba siwa fardin in ba na farilla ba amma duka dai wannan tawali'u ne na bayin Allah kuma haka tafiyar bayin Allah take in ka ga mutum da shine ahadus sunna kowa wuta zai shiga shi kadai zai shiga aljanna to ba tafiya ce ta ahadus sunna ba siyasa ce wallahu a'lam